الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد godiya ta tabbata ga ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda ya sake ƙaddara haɗuwarmu domin ci gaba da karatunmu na fiɗihu a cikin mazhabar al'imamu malik imamu daril hijira hujjatul umma abu abdullahi malik ibn anas ibn malik ibn abi amr ibn abi amir al-asbahi al-madani abu abdullahi ra'asul mutkimin wa kabirul mutasabbitin a cikin littafinmu mai albarka littafin irshadu salik ila ashrafil masalik wanda ya fi shahara da askari na ashekul imam abdulrahman ibn muhammad ibn askarin malikiyul baghdadi allah ta'ala ya ji kansa da rahama a karatu wanda ya gabata da taimakon ubangiji subhanahu wa ta'ala mun shiga cikin kitabu siya mun yi karatu guda ɗaya tal a ciki wanda a yau insha Allahu ta'ala za mu tashi daga farkon fasali wanda zai tattauna akan abin da ya shafi waɗanda yake wajibi ne a kansu su rama azumi na ramadan saboda karya shi da suka yi na'am
bismillahirrahmanirrahim fasalun yajibu al-qada'u bil hibri wa law sahawan aw jahalan aw mukrahan aw li maradin aw haydin aw safarin أو نوى رمضان تضوعا أو نذرا أو قضاء أو ظن بقاء الليل أو دخوله فتبين خلافه أو ابتلع ما يمكن طلبه نعم فصل rabewa baina ma mauba wa ma ya ati insha Allahu subhanahu wa ta'ala dangane da bayani game da waɗanda suke rama azumi na Ramadan saboda sun yi wani tuntube a cikin wannan azumi nasu malam ya ce ya ji wulƙaba'u bilfiɗir rama azumi na ramadan yana wajaba a kan mutum musulmi bilfiɗiri saboda ya karya wannan azumi a rana ta farko a cikin watan ramadan kafin azumi ya zamanto a jikin mutum ya yi kuskure ya ɗanci goro ko ya sha ruwa ko ya kusanci iyalinsa to yanzu wannan wajibi ne akan shi ya rama wannan azumi na ramadan wanda ya sha malam ya ce wannan walau sahawan ko da akan rafkanuwa ne ya karya wannan azumi na ramadan rafkana ce ya yi tunanin shi ramadana bai shiga ba saboda bai zama ba a jikinsa sabuwan kamawa ne yanzu a wannan lokaci wajibi ne akan shi rama wannan azumi guda ɗaya tal wanda ya karya shi wanda wannan shine fatawa ta al'imamu malik allah ta'ala ya ji kansa da rahama amma waɗansu daga cikin malamai na musulunci suna ganin cewa in dai akan rafkanuwa ne mutum ya karya azumi na ramadan ko akan mantuwa wannan babu ramuwa akan shi Allah subhanahu wa ta'ala ne ya arzuta shi ya ciyar da shi ya shayar da shi kamar yadda yake cikin sayuhul bukhari da muslim hadithin abu huraira wanda Allah ce man nasiya wa huwa sa'imun fa akala aw shariba falyutimma sawmahu fa inna ma at'amahu Allah wa saqahu dukkan wanda ya manta alhali yana azumi ya manta ya ci wani abinci ko ya sha wani abin sha Allah ce sani dai kadai ubangiji subhanahu wata'ala ne yayi nufin ya ciyar da shi ko yayi nufin ya shayar da shi da haka babu komai akan shi wannan kyauta ce Allah ta'ala ya mishi al-Imam Malik ya ɗauki wannan hadisin akan azumi na nafila idan a cikin azumi na nafila ne mutum ya manta ya sha ruwa sai bayan ya gama cikin shi ya tuna yana azumi to ya ci gaba da azumin shi Allah ne yayi nufin ya shayar da shi dan kada ya sha wahala cikin wannan azumi amma azumi na farilla na ramadan a cikin watan ramadan idan mutum ya karya shi akan kuskure ko akan mantuwa to sai ya rama shi saboda alhurmal wannan wata din au jahalan ko kuma akan rashin sani mutum ne ya shiga musulunci ƙarshe-ƙarshen watan sha'abana ya shiga musulunci shi tunanin shi a cikin azumi na ramadana irin yadda ake salloli biyar yini da kwana da aka gaya mushi ba a mai bayani akan cewa a cikin wuni na ramadana ba a cin komai tunanin shi in ka ci abinci da asuba ba za ka ƙara ci ba sai sha biyu ta rana sannan kuma ba za ka ƙara ci ba sai rana ta faɗa amma wani kalime-kalime tsakankanin safe zuwa rana wannan shine aka hana shi a tunaninsa ganin sai ya zamanto da rana ya kunkuɗa abincin shi bayan ya ce ya gama cikin shi ya huto sallar azahar ya ga mutane duk sun yi libir ya ce ba ku ci abinci ba ne suka ce mutum da asuba ya ce to ni da daɗin nan ma na ci abinci ya ce ka ci abinci kana azumi to wannan shi ma akan jahilci da ya haka nan kafara ce babu a kansa amma bayan azumi na ramadana sai ya rama azumi guda ɗaya wannan shine abin da malamai na musulunci suka tafi a kai to amma waɗansu daga ciki suna ganin cewa tun da dai shi a matsayin shi na jahili yake bai san doka ba to kafin doka ta fara aiki a kan shi sai an sanar da shi yadda dokar take yanzu sai malami ya mai bayani dalla dalla eh abin da kai baka kyauta ba amma gaba kala ƙara gashi abin da ake nufi da azumi a lugance ana nufin al-imsak a larabce idan aka ce a saumu ana nufin al'imsak a shari'a idan aka ce a saumu ana nufin al'imsaku anil mufdirat min ƙulu'il fajiri ila gurubi shamsi ma'anniya shi ne mai bayani dalla-dalla to kuma daga wannan rana idan ya sake irin wannan ka tobara tashi to ba wai ramuwa ba halka fara sai ta kama shi in yi wasa au mukurahan ko kuma ya karya azumi ta hanyar tilasa shi da aka yi mutum ne aka zo aka tsaya mai a kan shi aka ce ko ya ci abinci a watan ramadan irin 'yan ta'adda sun tsare su aka ba kowa ruwa ya sha shi aka ce mishi ya sha ya ce mu azumi muke sai kantsame shi da mari ya ce wallahi azumi nake bana iya basha in karya dokar Allah shikenan sai wani ya zare yukuwa babarbara bil tana tana haske ya ce to ko ka sha ko in fille ma kai ya ce mene ce mai goshi ya sha kwat-kwat sai da ya gama cikin shi ce alhamdulillah to wannan shi ma bayan ramadana azumi guda ɗaya ta zai rama saboda allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya ce rufi an ummati alhada'u wa nisiyanu wa mastukurihu alaihi hadisin abdullahi dan abbas da Allah ce an ɗauke wa al'umma ta kuskure duk abin da ta aikata akan kuskure Allah ta'ala ba zai kama ta da laifi ba haka abin da ta aikata akan mantuwa Allah ba zai kama ta da laifi ba haka abin da ta aikata saboda tilasa ta da aka yi akan aikata wannan abin shi ma Allah ba zai kama ta da laifi ba ya wannan azumi guda ɗaya tal da ya karya shi kaɗai zai rama ba ka fara akan shi to waɗannan dukkaninsu a malikiya za su rama azumi guda ɗaya talin mun gane da kyau auli maradin ko kuma mutumin da ya ajiye azumi a cikin watan ramadana saboda rashin lafiyar da yake fama da ita mutum ne baya da lafiya an kai shi likita likita ya ce to wannan wa'in kuna sofa kumoru da shi a gaba shine azumin nan da yake daidai don yanzu ba shi da ruwa a jiki wanda zai ba shi damar ya wuni bai ci ba bai sha ba sannan kuma ya zauna lafiya yana sai a ce mishi to ya haƙuri ya ajiye azumi ya ce a ramadan yanzu in ajiye azumi tun da nake tun da na yi wayo ban taɓa ba ajiye azumi yanzu ku ce min ajiye azumi a ce i baba kamawa ce take kamawa ce take bayan ramadan din in Allah ya bada lafiya sai a rama shikenan to shi ma bayan ramadan iya adadin abin da ya sha a cikin ramadan iya shi zai rama wan kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra au haidun ko kuma mace a cikin watan ramadana jini na al'ada ya zo mata to wannan ita ma wajibi ne ta ajiye azumi ta ajiye azumi ta ci abinci ta sha abin sha a tsawon yini na ramadan har wannan jini na al'ada ya ɗauke mata to idan jini na al'ada ya ɗauke mata ta ci gaba da azumi bayan ramadana iya abin da za ta rama shine za ta rama iya adadin kwanakin da ta sha na azumi a cikin watan ramadan kamar yadda hadisin na na mu'aza al'adawiyya Allah ta'ala ya jikanta da rahama ta tambayi na na aisha radiyallahu anha game da abin da ya shafi mataye waɗanda suke jini na al'ada menene dalilin da ya sa addini na musulunci ya umarce su da surama azumin da suka sha a cikin kwanakin jininsu na al'ada amma kuma bai umarce su da surama adadin sallolin da suka sha a cikin kwanakinsu na jini na al'ada ba na aisha ta ce da ita a haruriyyatun anti falat la lastu bi haruriyatin walakin ni as'alu faqalat kana yusibuna dhalika fa nu'maru bi qada'i as-sawmi wala nu'maru bi qada'i as-salati aw safarin ko kuma mutumin da ya ajiye azumi a cikin ramadana saboda bulaguro da yayi zai yi tafiya daga nan zai tafi jado ko zai tafi durku ko zai tafi libya sai ya zamanto akwai bukatar ya ajiye azumi in ya ce zai yi azumi zai haɗu da wahala wanda take mai tsanani zai jigata wanda kuma ma'aiki ya ce laisa minal birri as-siyamu fi safar baya daga cikin yi wa ubangiji subhanahu wa ta'ala biyayya yin azumi a cikin watan ramad a cikin bulaguro shikenan sai ajiye azumi to shi ma iya abin da zai rama bayan ramadana shine iya adadin kwanakin da ya sha kawai ba wani ƙari da za a mishi aunawa ramadana ta ɗauwa'an ko kuma mutumin da ya niyyar yin azumi na ramadan amma kuma sai ya yi niyyar yin azumi na nafila maimakon ya yi niyyar azumi na farilla sai ya niyyar yin azumi na nafila shi ma wani azuminsa bai yi ba mun gane kamar mutum ne zai yi sallar azur kawai sai ya ce ya yi niyyar raka'atul fajiri ya yi ta raka'atul fajiri sallah ce wanda bawa shi ya sa kanshi nafila ce inda mutum zai mutu ya koma ga Allah bai taɓa yin raka'atul fajiri ba Allah ta'ala ba zai mai ukuba ba saboda wannan amma musulmi yana cikin musulmai a kullum zai yi sallah ta lokaci hudu amma a zahar ce kadai baya yi shi fada yake da ita ce sallah tsakar rana biya ina dan kanta to in ya mutu Allah ta'ala zai mai tambaya akai ganin damar Allah ne ma ya ki amsa sauran sallolin saboda ya yi watsi da wannan sallar guda ɗaya tal da haka farilla ita ba a yin ta da niyyar nafila ana yin farilla ce da niyyar farilla din ibadar da ya zamanto wajibi ce a kanka to ba ta sabka daga kanka sai ka bada ta da abin da kake da tabbas akan cewa lalle wannan abin wajibi ne a kanka to lokacin da mutum ya niyyar azumi na ramadana da niyyar azumi na nafila to shi kenan shi ma yanzu azumi ya kama shi sai ya rama wannan azumi din irin aka wayi gari ranar ladi da dare aka ga wata yanzu a shagari litinin za a tashi azumi na ramadan kawai sai ya niyyar azumin sa na litinin da ya saba yi bai ba niyyar ramadan to shi bai yi azumin na nafila ba ba zai samu ladan nafila ba sannan ko ba zai samu ladan farilla ba saboda nafila ba a yin ta a cikin watan ramadan ba a yin ta a cikin watan ramadan watan ramadana lokaci ne wanda yake na azumi na farilla kadai ba a yin nafila a cikinsa sai ga wanda azumi bai zamanto wajibi a kansu ba irin yara ƙanana su waɗannan dama ba farilla ba ne a kansu au naziran ko kuma ya yi niyyar azumi na ramadana da niyyar bakance bakance ne ya yi ya ce ya yi wa Allah alkawali duk da aka ce ya mallaki salula ta jika ɗari uku tashi ce ta kanshi to shi kuwa shagari sai ya yi azumi yanayin kawai ana nan ana nan kikir adda shi sai ta amsu ral ashirin daidai ga watan ramadana wani ɗan uwansu na dubai ya kira shi ya ce wani akwai wata salula na aika maka ta isa hannunka ka ce a'a bata isa ba ya ce to tun shekarun jiya aka ce ta je nijar kuma an kai ta mazandar daga nan ma abin da take a wajenmu wajen jaka ɗari uku da talatin na siye ta a kuɗin ku na can ka je ka amshe ta ganin ka je ƙir a moto ka je ka amso da ka amso ka buɗa ka gani kake kallon fuskar ka tankan ka kunna ta ka ce to alhamdulillah Allah ya cika mun guri na ni ma bari in cika mushi gurin shi ce tunda ya ce da yufuna bin nadri na yi alƙawalin zan yi azumi duk da na samu salula washe gari sai na yi azumi yanayin kawai ce to na yi niyyar yin azumin nan na bakanci to zuwa na azumin da zai shi na bakancin bai yi ba sannan kuma shi na farillal bai yi ba sai ya rama shi dole mun gane da kyau au qada'an ko kuma yayi niyyar azumi na ramuwa ba wanda ake ciki ba azumi na ramadana ne akan shi shikenan maimakon yayi niyyar azumi na ramadana na wannan shekarar to a bara ana bin shi waɗansu kwanaki sai ce bari yayi dabara ya fara daga kansu shikenan ana bin shi azumi uku shikenan ranar fari ya ce ya yi niyyar rama na bara rana ta biyu ma ya niyyar rama na bara rana ta uku ya ce ya niyyar rama na bara yanzu kuma ya ce to a biyo shi uku ta wannan shekarar kenan shikenan rana ta hudu sai ya sake sai ya sake niyya kuma ta bana to yanzu wannan azumi uku yanzu azumi shidda aka biyo shi na baral bai biyu ba sannan kuma na banar da ya niyyar guda uku duka gabaki ɗaya niyyar ba ta yi ba shikenan sai ya zama to bayan sallah ta ramadana sai ya rama azumi guda shida au zanna baqa al-layli au dukhulahu au zanna baqa al-layl ko kuma inda ya ci abinci saboda yana da tancewa akwai sauran dare alfijir bai keto ba ya tashi cikin dare da ya tashi ba salula a hannunsa kuma an yi kufir da ya ɗan ga duhu-duhu sai ya tunanin cewa alfijir bai keto ba sai kawai ya ɗako hurashi ya ƙara mata ruwa ya maka maka ya sha ya ɗauki ruwa ya sha ci alhamdulillah yin ya ce alhamdulillah da ya buɗe ɗaki fata bayyana khilafuhu sai saɓanin wanzuwar daren ya bayyana a gare shi yana buɗewa ɗaki sai ya ga warai ya ga gari hal ya batta ya ce to in yi tunani na ba a yi ba sallar asubahi a shi halma an yi sallar asubahi gari ya waye to yanzu shi ma azumi ya waje ba a kan shi wannan shi ne abin da malamai suka tafi a kai malaman musulunci irin su al'imamu malik irin su al'imamu abu hanifa irin su al'imamu shafi irin su al'imamu ahmad da waɗansu daga cikin malamai akan haka suke to amma su al'imamu ishaq ibn rahawaihi da irin su dawud al-zahiri da waɗansu daga cikin malamai suna ganin cewa in dai lokacin da ya saur ɗin ya yi iya ƙoƙarin shi ya gano gari ya waye ko gari bai waye ba ya zaci cewa dai garin bai waye ba daga ƙarshe kuma bayan ya gama ko ya fito zai tafi masallaci ya tambayi wani karfe nawa ce yanzu ya ce mishi to wani karfe shidda ce za ta yi ya ce ya nake ganin har yanzu kuma garin bai batte bai ce ai baka ga hadarin wannan da yake garin shi yasa gari bai batte ba suka ce wannan babu laifi akan shi suka ce wannan akan kuskure ne walaysa alaikum junahun fi ma akhtatum bihi walakin ma ta'ammadat qulubukum wa kana Allahu ghafurar rahima aw dukhulahu ko kuma ya zaci cewa dare ya shiga yana ya gaugawa yayi buɗe baki irin a lokacin damuna an yi wani lillimi mai tsawo tun da safe hal mareci rana bata fito ba a rannan bata bayyana ba shikenan sai ya zaci cewa rana ta fada wajen karfe biyar da rabi ita kuma rana tana fada ne ma shidda da ashirin wajen minti hamsin ya rage kawai biya ya shiga gida da ya ji wani ko zakara ne ya ce rakumi ne shi tunanin shi da kiran sallah ne aka fara mukwatu mukwatu ya sha ruwa ya gama cikin shi ya ce zahabar zama'u wa mutallatul uru wa sabatal ajru insha Allah irin bayan ya ci ya sha ya fito yake ganin mutane wannan ya gan shi ido ya hulfada wanda ya gani cewa nake gani an yi tsuru a tashi mana a yi sallah suka ce wata irin sallah sallar gawa ko ta me za a yanzu sai magarba mana aka ce magarba huwa na kasan abin da kake kwa a yanzu haka kafin rana ta faɗa an yi minti arba'in kuma ka raka zancen a yi sallar magarba ce nawa minti arba'in ina ya sayin da zai kuma a lokacin ma'aiki haka ta faru kamar yadda nana asma'u bintu abi bakar Allah ta'ala ya kare yadda da ita ta rawaito ta ce afdarna ala ahadin nabi sallallahu alaihi wasallama fi yau mai ghaimin mun ci abinci a zamanin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama mun yi buɗe baki a zamanin ma'aiki a wani ne wanda yake girgije ya rufe sama kafin rana ta faɗa muka yi buɗe baki sun matsala a shams kawai bayan mun gama buɗe baki kawai rana sai ta buɗe rana ta hoto gashi nan bata fada ba hisham wanda yake marawacin hadisi ne daga wajen mahaifiyarsa da kuma nana asma'u sai aka ce da shi fa umiru bil qada'i sai kuma ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya umarce su da salama azumin wannan da suka sha da suka karya shi kafin rana ta fada akan kuskure ba la labudda min qada'in yace kwarai kwa ai dole sai dole sai an rama shi dole sai an rama shi to anan shi ma shine malai ya kafa hujja da shi shine fatabayyana khilafuhu sai kuma sabanin hakan din ya bayyana sabanin fadawar rana din sai ta bayyana a gare su bayan an yi kiran sallah sun sha ruwa kawai sai rana ta hoto kasan dai kuma dai ai ba ba ai ba tsawon dare hala ce kuma rana ce ta sake hotowa yanzu akwai sauran yinin ne aw yubtala'a ma yumkinu darhuhu ko kuma mutum ya haɗiye abin da zai iya yiwuwa ya tofar da shi irin yana tafiya sai wani ya jeho mishi alkaki ya buɗe bakin shi kawai sai ya nasa a bakin shi yana nasa a bakin shi zai iya ya fitar da shi ya ce tun da ba ni ba nasa a bakin nan kawai ya tamna ya haɗe kayan shi to wannan ina ga wani ina halka fara sai ta biyo baya ta zai wani abin da gangam ne ya haɗiye abin da zai iya yiwa ya zubar da shi irin yana alwala ya kurkure bakin shi kukur ana tsinka shi kawai sai mukwat ya shanye kayan shi to wannan shi ma sai ya rama azumi guda an wasala ila na حلقه بذوق أو اقتحال أو وضوء أو سعو- أو سعوب أو تقبير في أذن لا بدخول ذباب أو غبار أو أو حقنة أو احتم- أو- أو احتلام أو تصلها بغسل جنابة أو حيض إن طهرت ونوت قبل الفجر to shi kenan malam ya ce an wasala ila halƙihi bi zauƙin an wasala shay'un ila halƙihi ko kuma wani abu ya sadu zuwa ga makogoron shi bi zauƙin ta hanyar ɗanɗana wani abu imma mutum ne ya sikira shayi daf da faɗawar rana ce saboda shi ƙa'idar shi ce daga rana ta fada kafin ya fara cin abinci sai ya sha shayi ya yi lifta shi gane ya yi lifta ya shirya ta to shi kenan sai ce bari ya ɗanɗana ya ji sukari ya isa ko bai isa ba saboda yana so ya sawa ya mai da sukari gida shi kenan da ya ɗanɗana ya ji ɗanɗan ɗanɗan to sai ya ji hala makogaran shi to azumi ya kare ko kuma mace tana girki ta je taɓin manda da ya taɓa manda a shi shi kuma a cikin miyar akwai nama akwai kaza akwai kaza sai ta ɗan ji daɗi har ya kai makogoro to shi ma azumi ya kare duk abin da ya sadu zuwa ga makogoro ta hanyar ɗanɗana gishiri ko ɗanɗana sukari ko ɗanɗana isar wani abu to azumi ya kare sai an rama guda ɗaya a wikti halin ko kuma wani abu ya sadu zuwa ga makogoron shi saboda kwalli da ya yi mai ce ta yi kwalli da ta yi kwalli sai take jin karni-karnin wannan gari na kwalli a cikin makogoranta saboda daga ido akwai fayif wanda yake kaiwa zuwa ga makogoro shi yasa idan ya zamanto ruwa ya shiga ta idan mutum da kyau zai iya zuwa makogoron shi idan ruwa ya shiga ta kunnen mutum zai iya zuwa ga makogoron shi idan ya shiga daga hanci zai iya hu- zuwa daga zuwa makogoransa to duk manafiz wanda ruwa zai iya isa zuwa ga makogoro ta wannan hanyar idan mutum ya ji abinci ya isa makogoron shi ta wannan hanyar to shi kenan azumi shi ma ya kare awudo'in ko kuma wani abu na ruwa ya sadu zuwa ga makogoron shi saboda alwala da yake yana cikin alwala yana kurkurewa bakin shi kawai sai ya ji ruwa ya kubci sai a cikin shi ya ji shi duk ce wallahi kubci ya ce mala sai sai a ce to ya rama guda ɗaya babu kafara a ciki au sa'udin ko sa'udin bi fatihi sin wa dammil ayn yawwa sai ana yace su'udin ko mene yawwa to sun din shine yake da wasali sama ayi kawo take da kai rufa au sa'udin ko kuma ya zamanto wato wani abu ya sadu zuwa ga makogoron shi ta hanyar as-sa'ud as-sa'ud shine dura ta kafar hanci dura ta kafar hanci idan wani abu ya isa zuwa ga makogoron mutum saboda shigar abinci daga kafar hanci ko shigar abin sha daga kafar hanci hal ya ji shi a makogoronsa to shi ma azumi ya kare au taqdirin fi uzunin ko kuma saboda diga magani ko diga ruwa a cikin kunne sai ya zamanto ya sadu zuwa ga makogoron shi to shi ma wannan alwala azumi ya kare mutum yana ciwon kunne shi kenan sai aka diga mai magani da aka diga mai magani to maganin da kan ba da in ka dora shi a harshenka aka ji dacin shi shi kenan can da aka jima sai yake jin daci a makogoron shi cewa lalle wannan maganin ya gangara har zuwa makogoron shi shi kenan azumi ɗaya ne ya hau kan shi yanzu malam ya ce labidu huli zubabin ya ce a'a azumi baya karyewa saboda shigar kuda cikin makogoron mutum kaya hamma kafin ka rufe bakin ka wuf guda ya fada da ya fada sai ka rufe da shi can da aka jima sai ka ji shi a makogoron ka kana hak hak ya ce ma yaki baya fitowa daga karshe dai sai ciki ya shiga azumin ka yana nan ba matsalan komai au gubarin ko kuma kura ta titi kura za ka tafi kasuwa kura ta har nitse shi kenan sai hal'a makogwaranta kake jin to wannan ita ma babu laifi ba ta karya mutum azumi au hukunatin ko kuma diga magani ta kafal addubura shi ma wannan baya sanya wato baya sanya karewar azumi saboda diga magani ta kafar addubura baya isuwa zuwa ga uwar hanji daga nan amma ɗiga magani ta kafar azzakari yana karya azumi kamar yadda muka yi bayani a cikin littafin ishimawi a wihtilamin hakanan kuma inda mutum ya yi mafalki a cikin watan ramadan bayan ya yi sahur ya yi sallar asubahi ya kwanta yana barci wajen karfe goma da ya tashi na safe sai ya gan shi a jiki wanda yake nuni akan cewa ya yi mafalki ko to wannan azumin shi yana nan daren dakam sai ya tafi ya yi wanka idan ya wanka ya canza kaya ci gaba da ibadar shi ta azumi in lokacin sallah ya yi azumi ya yi sallah kun gane baya kare azumi aw tasabbaha bi gusli janabatin ko kuma mutum ya waye gari bai yi wankan janaba ba ya kusanci iyalinsa cikin dare na ramadan bayan ya gama kusantar ta shikenan dama daf da ketowar alfijir ne sai ya yi dabara ya yi saur bayan ya yi saur ya ji ana assalatu amma bai yi wanka ba azuminsa yana nan daren dakam shikenan kawai wanka zai yi ya sa kayan shi ya zo shi masallaci a yi sallar asubahi azumin shi bai shafe shi da komai ba saboda haka ma'aiki alaihi salatu wassalam na na ummu salama da na na aisha allah ta'ala ya kare yadda da su suka faɗa suka ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yudrikuhu alfajru fi ramadana wa huwa junubun min ahlihi wa yasum ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya kasance alfijir yana ketowa a cikin watan ramadan alhali yana ɗauke da janaba ta kusantar iyalinsa da yayi sannan kuma ya ci gaba da azuminsa na wannan rana ɗin wato wayar gari da janaba ba ta sawa a ce azumin mutum ya samu cikas baya da cikas ko kaɗan aw haidin in tahurat wa nawat qabla al-fajr aw haidin ko kuma inda mace ta waye gari bata yi wanka na yankewar jini na al'ada ba in tahurat qabla al-fajr idan jini ya doke mata kafin al-fajr ya keto wanawat sannan kuma ta yi niyyar yin azumi kafin alfijir ɗin ya keto to yanzu dan ta jinkirta yin wanka sai bayan alfijir ya keto wannan babu komai a kanta shi yasa dama idan ya zamanto mutum ya tashi cikin dare yana da janaba a jikinsa idan ya ce zai shiga ban ɗaki ya yi wanka kan yi wanka ya fito alfijir zai iya hudowa amma idan ya ce zai yi sawur saboda ya san saurukin shi zai ɗauki minti biyar minti shida kafin ya gama alfajir zai iya ketowa to yanzu sai ya yi saur ɗin bayan ya gama idan alfajir ɗin ya keto kuma sai ya tafi ya yi wanka ɗin amma kada ya ce sai ya yi wanka sannan kuma ya fito ya yi saur saboda in ya ce sai ya yi wanka zai yi saur to sai ya zamanto ya jefi tsuntsu ɗaya da dutse ɗaya amma idan ya ce sai ya yi sahur zai yi wanka sai ya zamanto ya jefi tsuntsu biyu da dutse ɗaya ya yi sahur ɗin sannan kuma ya yi wankan nashi kuma ya tafi ya yi sallar asubahin akan lokaci na'am wani wat yawa mun fasara wani wat ko na'am wa yukrahu al-fasl wal hijamatu wal qublatu wal mula'amatu to shikenan wa yukrahu al-fasd wato ana kin sabin jiri ga mai azumi as-sa'im makaruhi ne a yi mai alfasad ta ce shaushawa wanda ake yi wa mutum a goshi saboda yana ciwon kai yana yawan ciwon kai aka ce ai akwai tsohon jini a kan shi sai ya zibi to wannan makaruhi ne karhancin da ya sa a karhanta yin haka saboda jin tsoron kada mai azumin ya zamanto ya galabaita kala a je a mai sabin jiri daga ƙarshe kuma ya koma abin ceto walhijamatu hakanan an karhanta yin azumi a an karhanta yin kaho ga mai azumi makaruhi ne mutumin da yake da kaho a mishi imma a gadon bayan shi imma a keye shi imma a kwiɓinsa imma a wani guri daga cikin gurare na jikinsa wannan makaruhi ne a thabit ibn aslam albunani allah ta'ala ya ji kansa da rahama ɗalibi na anas dan malik ce na tambayi anas dan malik allah ta'ala ya kare yadda da shi ya ce da shi a kuntum takrahuna lihijamati lissa'im qala la illa khifata taghrir kamar yadda yake cikin sahih bukhari athar na anas dan malik ya ce shin kun kasance kuna kyamar yin kaho ga mutumin da yake azumi ya ce a'a sai dai in ana jin tsoron zai iya shiga cikin wani yanayi idan aka mishi wannan ƙaho to yanzu a wannan lokacin makaruhi ne a yi mai ƙahon nan walƙublatu hakanan kuma makaruhi ne alƙubla bizu mutumin da yake azumi ya yi wa matar shi bizu an maye misali an yi aure ƙarshen watan sha'abana ashirin da biyar da shi mutum yana angwancinsa kullum in ya tashi da safe zai fita a cikin watan ramadana sai mata ce ta mishi bizu wannan makaruhi ne saboda alƙubla min muqaddimatil jima'i yana daga cikin abubuwan da suke share wa jima'i fili to don haka duk abin da zai zamanto ma yutawassalu bihi ila fi'li muharramin fa huwa muharram duk abin da za a kama kafa da shi zuwa ga aikata abin da Allah ya haramta wa bawa to wani abin shi ma bai dace ba idan ya zamanto mutum in ya yi wa matar shi bizu wannan haɗa bakinsa da nata zai iya bayarwa zuwa ga sha'awar shi ta tashi sha'awar shi idan ta tashi ba zai iya tunkuɗe ta ba dole sai ya biya buƙatar shi ga iyalinsa to wannan bai dace bai kusanci iyalinsa ta hanyar yi mata bizu gane da kyau walmula'aba hakanan kuma dukkan wani wasanni tsakankanin miji da mata wanda zai iya bayarwa zuwa ga tayar da sha'awa wannan shi ma makaruhi ne a cikin ranaki na ramadan shikenan sai mutum ya raka dubara bayan ya yi sallar asuba ya zauna a masallaci ya ta ibadar shi har zuwa wani lokaci na'am mun gane da kyau yawwa wato yana ga sai mu tashi akan wal kafaratu a karatu na gaba wa bi hadal qadar kifaya سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك